أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha bakwai ga watan sha'aban hijira 1446 ya yi daidai da sha shida ga watan biyu miladiya 2025 alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bonkane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul qamar tun daga farkon surar har mun shigo aya na 26 wanda bayani ne akan kissar mutanen annabi salim wanda kissar su a cikin wannan sura ya fara ne aya na 22 dala ya ce kaddabat thamudun bin nuzur kaddabat thamudu bin nuzur aya na 22 nan ne kisar ta fara jiya mun shigo bayani akan kisar su lokaci Allah wadokin sarki ya samu dace Allah ya ce thamudawa mutanen annabi salih sun karyata manzannin Allah sun karyata masu yi musu gargadi annabi nawa aka yi ko musu annabi guda ne annabi salih ta amma tsari na Allah ƙaryata annabi guda kamar ƙaryata dukkan annabawan Allah ne shi sa sai Allah ya ce to sun ma ƙaryata annabawa ki da faƙalu suka ce da annabin su a basharin minna wahidan nattabi'uhu yanzu mu mutum guda ne za a turo mana mu bi shi shi kadai inna idan lafi dalalin wasu or lalle mun yi haka muna daga cikin bata shine lafi dalalin ai lafi bu'din anisawa lalle mun nisanci daidai sannan muna kuma cikin wahala wasu or shine ana wahala ko kuma muna cikin hauka da taɓewa ya zamu bishi kun san wannan ɗabi'a ce ta mushirkai a kowane zamani kaga annabi musa da fir'aun ya zai na mai wa'azi faƙalu a nu'minu libashirai ne mitlina wa ƙaunahuma da na abidun yanzu mu za mu yi imani da mutum biyu kawai kuma irinmu bayan mutanen su muke wautar da su kaga renawa su kai kama yadda ƙuraishawa suka ce da manzon Allah wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malak fayakun ma'ahu nadira shi ma da manzon Allah ya zaina wa sai suka ce a haba inda annabin ƙwarai ne Allah bai turo shi haka nan ma sai an haɗo shi da mala'ika inda kun ga ya zo shi kadai kenan ba annabi ba ne to al'adarsa ne har yau fa in kana wa'azi sai a ga hawa inda ahlus sunna kan kan gaskiya suke ku dibi malaman su dibi malam wani da kai yake ci za gidan shi dibi wani sai dan waya ɗabi'a ce ta mayagun mutane har duniya ta da haka su duk lokacin da ka zo kana ba zai abin da ake ganin mi kake da shi in ba ka da shi to kai ba kowa ba ne kuma wannan mummunan ɗabi'a har a yanzu tana aiki ne kana da babban gida kana da babban mota to kai babban malam ne ko da ba ka karantar da kowa ko da ba ka gane komai ba a ai malam wani shi a babban malam kaga gidan da shi ke hawa kaga motar da yake hawa Allah ya kare wannan tafiya ba ta karewa malam ba ta karewa kun ji abu da yake cewa yana so ya gyara masallaci ne mutanen garin suna ganin kamar shi shi shi na zai gyara shi duk wanda ya zo da alheri haka za a gaya musu to ga jami'in suka cewa kuma ji magana ashe magana da suke yi ba wai don shida shi na ba kawai hasada ce kula hasada ba ta ɓoyo inda mutum hasada ne yake ma sai ya faɗa da bakinsa kajiya sai dai ko ka gane ko ka gane amma mai hasada ka bai iya haƙuri bai gaya ma shi mai hasada ka bane sai ta bayyana in sai suka ce a walƙiyar dikiru alaihi min bayyana ka kaga hasada yanzu a aiko masa da wahayi tsakanin shi kadai mu ba a bamu ba to inda ba a bamu ba bal huwa kadzabun ashir wannan makareci ne kadzab ala wazn fa'al wannan cikakken makareci ne sannan kuma ashir wanda yake matajabbir mai girman kai mai shi da kai ko ya zamanto wanda ya kware wajen ƙarya san ba mai to kun je hasa da gasar nan tafi shi dan ba su ne an kaba ba Allah ce sai alamu na gadan da sannu za su sani gobe ranar alkiyama me yasa an kace da ita gadan don kowannenmu kiyama gobe ce take gare shi in dai baka mutu yau gobe za ka mutu in gobe baka mutu ba jibi kowannenmu ko dai ka mutu yau ko gobe haka kenan sai alamu na ganin da sannu za su sani gobe manil kadhabul ashir wane ne makaryaci mai girman kai wane ne makaryaci kwararren dan ƙarya Allah ce za su sani in Allah ya so inda ba sun tubu ba ne. To ga daga cikin hanyar da aka kange su, in sun kai ƙarshe, sai Allah ce inna mursilun na ɓaci fitina tallahun za mu aiko musu da taguwa da zamo jarrabawa a gare su. In ka mu aiko musu da taguwa, farta ɗaibihun to ka zura musu ido. shi ne fantazar saurara sa ido kallasu wasu ƙabiyar kai hankuri wasu ƙabiyar kai hankuri an fahimci wasa allah samu dace a ƙa'ida na larabci idan kana awwalar sulasi sadan wa buniya alif ta'ala فتاوى الافتعال تبدل طاعا صبر على وزن افتعل فيكون استبر فهذه التاء تبدل طاعا فيقال استبر كنا فاستبر أصله فاستدر فماذا, فماذا حصل حصل إبدال بدلت التاء طاعا لمجيئه على وزن افتعل ولكونه مبلوغ بالصاد an gane ko Allah ya samu dace kamar duk wanda ya karanci mizanu sarfi ya sana an kace wastabir ne ma'ana wastabir ne ma'ana kai hankuri wannan ta'un an maida ta haka ne saboda ya zo alaha zai shiga jiya nan ne muka yi tambaya muka ce alfitan fil qur'an ta ce wa tufidu ma'ana ko kula akwai bambancin alfitnatu fil qur'an wal fitnatu fi lughati al arabiyya fa fi lughati al arab alfitna ta'ti wa tufid ma'anan shatta wa iqtasarat ala arba'ati ma'anan fil qur'an kun fahimci wasa in kaje kana bincike za ka ga ma'anar fitna yana da dama laraba suna istimali shi abuwa da amma qur'ani sai ta kaito akan abuwa guda jiya mun ka ambata yana zuwa bi ma'ana al-ikhtibar ina zuwa bi ma'ana al-hujja ina iya zuwa bi ma'ana al-ihraq bin nar sai muka ce saura daya yau in an zo sai mu hude shi sai mu wuce dayan wanne ne kun manta ashirk kamar yadda zo a cikin suratul baqara Allah ce wal fitnatu eh min al menene na al fitna bi ma'ana ash-shirk Allah ya samu dace Allah subhanahu wataala ya ce wa nabihum ka ba su labari manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzo na na zamanin su aka ce da shi ya ba su labari ya gaya musu أن الماء اسمة بينهم ruwan garin ya zama kaso-kaso ne tsakaninsu yau ita dabbar za ta sha ruwa kowa ba zai je ɗiba ruwan ba amma kana da bukata ka ɗiba ka ajiye gobe ku kuma ku yi amfani da ruwan ita ba za su zo ta sha Allah maɗaukin sarki ya jaraba su Allah ya maɗaukin sarki ya kare mu. Ya Allah ya jarraba ka, to ba za ka ce jarrabawa. Jarrabawa kala biyu ne, idan haka kai bango, rashin kunya ka ya kai inda ya kai hatta kai za a jarraba ka, to da za ka ce jarrabawa. Yanzu su an kai ƙarshe. to kuma dama sun kai ƙarshe wajen rashin kumya ga jarabawa ta ba su ci sai Allah ya ce to ga taguwa nan kuma ayat da tarihi ya nuna su suka nema in shi annabi salo annabi ne na gaskiya to ya sa a zo musu da taguwa su ganta ga dutse nan ya tsage taguwa ta yi da taguwan da fito da ɗa suka ce ai sihiri na yi wanga ai ya kware wajen sihiri da shala ce yanzu dai mai horowa ta horo kadai ba su labari wannan taguwa jarabawa ce ga su in ba su jarabawa ba za a halaka da su jarabawa da za a ba su shine wani bihun annal ma'a ismatun bainahu ka ba su labari ruwa zai zamo rabo biyu ne kullu shirbin muhtadar kowane lokacin sha ana halartowa ne a yi amfani da ruwan ma'ana kowanne daga cikinsu zai sha ruwa a lokacinsa ita taguwa za ta sha ruwa ranar da take da shan ruwa ko kuma za ku sha ruwa ranar da kuke da shan ruwa to da yake Allah hakimun ne sai Allah ya jarrabe taguwan tana da nono tana da madara duk yawansu kowa sai ya tatsa nonon har sun bari nonon ta bai karewa Allah ce ku tatsa ku yi amfani da shi amma dai ruwa ba ku sha ita za ta sha ku diba ku ajiye Allah ya san halin mutanen ta yi ta yi tahiya sai suka ga kai ya za a yi ce duk mu mutane mu ba mu amfani da ruwa rana guda gaba ɗaya sai dai taguwa wala mu ba mu yi hankuri da wannan mu hallaka ta zamu kashe ta zamu Allah maɗaukin sarki ya samu dace yanzu da aka yi shirin za a kashe taguwa sai aka ce towa zai je kisan an tara ayin iskan fa tababbin sun haɗu amma kowa taguwa ta cika samu sa ido ya kasa tahiya akwai wani ana ce da shi ƙudar bin salif wannan sunan shi ne mafi yawanci malaman tafsiri suke ambatawa sunan wannan mutum kenan wal ilmu inda Allah wal rajihu shine sunansa Qudar bin Salif sai ce shi zai tai sai suka ce je da sunan mu shi ne sai ya zo ya soke tagon da ya sari tagon ya gurfa ne sai ya soke ta suka soke suka ce wa annabi salihu to mun soke duk abin da zai faruwa ya faru shine sai Allah ya ce fanadau sahibahum sai suka kirayo abokinsu wanda zai soke taguwan fata'aqa ay fatanawala sayf sai ya zuki wannan takobin nasa fa'aqar sai ya soke ta kun san raƙumi ba yanke shi ake ba sokewa ake sai ya je ya soke ta tufa da ya soke ta Allah ce fa kai fa kana azabi yaya uquba na ya kasance gare su wa nuzur da kuma gargadi na na inkarin da nake yi ga wa'inda suka kibin abin da nayi umarni da shi ku je ku duba gani a tarihi shi yasa Allah wani guri yake ba da labari yace faqaruha suka soke wannan taguwa faqala sai yace da su tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin ku zauna ku kwana uku cikin gidajen ku kuna jin daɗi amma bayan kwana uku nan babu abin da za a ƙara mu su da zakon sa ce a to ba ya ce mun soke ta kaza sai ya faru tun jiya fa tun shekaran jiya tun kaza shi kenan sai ga azabar Allah ya zo kaga ka duba nan ayar fanadau sahibahum suka kira abokinsu fata'aqa sai ya riƙe takobi fa'aqar sai ya soke ta lalla mutumin suka soke taguwa mutum guda ko amma da yardan mutane nawa da yardan mutane da yawa shi yasa Allah madaukin sarki ce fakadzabuhu fa aqruha mutanen salo sun kare ta annabi salo suka soke ta kuwa kaga ba su suka yi ba mutum guda na yi kenan al'umma idan kuna tare za a aikata aikin alheri kun san alheri ne in kun ka shugabantar da mutum guda ya wakilce ku duk alherin da za a samu zai shahi idan sharri za a aikata kuka wakilta mutum guda ya aikata sharri to duka sharrin nan ya shafe ku kun gane ko zuga shi shi shi kadai yayi amma ina Allah ya san zakatunsu fakadabu fa aqaru shi sai Allah ce fadam dama alaihim rabbuhum idan fasawa sai Allah ya hushi da su game da lahin da suka yi sai daidaita hukuman kowanne ya menene azabin ya shafe shi Allah ya samu dace Allah ya ce inna arsalna alaihim sayhatan mun fa mun aiko musu da tsawa susuwa su mutanen lot sayhatan wahidatan tsawa guda ɗaya fakanu ka hashimil muhtazir sai su kasance kamar busasshen itatuwa ko karmami waɗanda aka tattake hashimil muhtazir kuma yadda malama suka fassara shi ne irin idan kana da danga ko kuma a ce kayan noma ka kare ka sare kara wannan kunnen da suka faɗi dabbobi sun zo sun ci saura sun tattake saura sauran na ya za ka yi ka tattara shi kenan busasshen itatuwa wanda aka tattake shi ba shi da wani alama bai da wani asali haka Allah ya musu shi ne Allah maɗaukin sarki yake cewa inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan mun aiko musu da tsawa guda ɗaya fa kanu ka hashimin hashim shine hashimish shajar al-yabis kunnan itatuwa busasshe busasshe ngane ko muhtazir wanda aka aje shi a cikin danga saboda dabbobi kenan sai ka ɗauki ma'anar kamar kunnan itacen da aka aje ma dabbobi suka ci suka take sauran shi ke na ƙara'e idan ka kula nan Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da wannan kalma idan arsala alaihim sayhatan wahida ko ba haka bane a wani guri Allah ya ce fa'akhazathum as-sayhatu fa asbahu fi darihim jathimina sai aka yi musu tsawa guda daya ƙara aka saka musu suka waye gari a cikin gidajensu aka kife sun ƙare wani lokaci Allah ya ce fa'akhadathumur rajfa jijjikin ƙasa ya kama su su mutanen annabi salihu wani aya Allah madaukin sarki ce fa'akhadhathumus sa'iqa hukuma na azaba ya kama su a wani guri Allah ya ce fa'akhadhahum fa'akhadhahumul azab azaba ya kama su din ka hada wannan ayoyi duka yana nuna ma yana dauke da ma'ana guda kenan zai iya yiwa lokacin da tsawar za ta kama su sai gari ya dauki jijjiki hankalin su ya shiga tashi yanzu duka an tattaro wa'annan abubuwa uku ba duk sun tattaro sai aka musu tsawa pop shikenan ka san yanzu a kunne kunnuwa yana son a lalata su akwai ƙaran da ya wuce jinsu da an kai daidai wannan ƙarar inda ya hakunan ka ya ji wannan ƙarar bai ƙara ji ya lalace ke ya lalace to Allah subhanahu wa ta'ala ya musu tsawa ya halaka da su duka ya tarwatsar da su la ilaha illallah lahi mu ji tsoron Allah Allah gwani ne in ya tashi kama ba sai ya wahala kan mu ba walaqad yassarna alqur'ana lidhikr hakika mun yassara alqur'ani don ambato maluma sun yi bayani sosai lidzikir ay liqira'atihi wa hifzihi wa itqanihi mun sauke qur'ani ya zama to ana haddace shine littafi kadai da yake haddacewa kuma inda zaka gane qur'ani Allah sauke shi zaka ga mutum ko ta'al bai sani ba me ta'al to wani ya haddace qur'ani amma in kace mai ta'al sai da shi ta tahiya bai san ta'al ba amma da ka taba qur'ani ya haddace shi Allah ce mun ka sauke Qur'ani kaga wanda bai jin larabci ko daya amma ya haddace Qur'ani ya gane Qur'ani ya itikana Qur'ani Allah ce mu ne muka yi wannan aiki galiban alarammomi ban ce duka ba ba su san tafsirin Qur'ani bi dukka ba su ba su iya tafsirin Qur'ani amma kana taba aya za su ce ma wuri kaza ne take a wani channel a misira an kawo wani yaro shi ko magana ma ta yarensu bai iya ba amma yana da har da taban mamaki a ƙor'ani wanda in karanta mai ayar ƙor'ani kacce mai wace sura ce sai ce sura kaza ne shahi na kaza aya ta kaza to in kacce mai shi karanta ma ayar da take saman wannan sura zai karanta ma to karanto min ta kasa da ita zai karanta ma aya da take farkon wannan shahi zai karanta ba ta ƙarshen shahi zai karanta ba in ka tambaya aya ta nauta zai ce mata kaza ce eh mm eh eh kwarai ko akwai wanda zai zai dauko bakara to daga aya ƙarshe zai dauka sai ya sauke ta saboda ya lakanci alkurani amma in ka zo kana mai larabci bai ba maji mafinci ƙwararri Allah shi ne ya wannan ai shi yasa wata rana wani bai hude suka yi shirin ya kamata a yi ma ƙorani ƙari ko a yi mai rage a yi mai gyara sai aka turo na aka ce to shi je hisin yadda sisa a cikin alƙorani sai ya zo ya tarar da makiyayi a abin nan yana kiyo sai ce da shi littafin nan naku me yasa ayoyi masu kama da juna aka maimaita su ya kamata a ciccire su da inda aya ta zama biyu a cire sai ce wala ya kamata kai ma ina baka shawara duk a jikinka duk abin da suka zama iri ɗaya a cire guda ai ya yi mana ba iri biyu gare ka ba a cire ɗaya kai ai ɓare biyu gare ka ko to a raba ka biya ajiye bare guda kai amfani da bare guda da ya ce bai yiwa ya ce to in bai yiwa haka ma ƙwarani bai yiwa kamar shi yadda yake yana nan yaro na karatun ƙwarani sai in yaro ya cire alif sai ce a tsaya wuri kaza ka cire alifin wuri kaza ka cire alifin sai dawo ya ce to wallahi wannan littafi bai tabuwa a kyale shi ba shi yasa alqur'ani mai girma Allah ya yi alƙawarin tsare shi kuma ya tsare shi jama'a ya tsare shi a ni ina ganin ku dai jira kanku can Allah madaukin sarki ya muna jagora Allah subhanahu wataala yake cewa kazzabat qaumu lu'in bin nuzur mutanen lutu sun ƙaryata manzanni inna arsalna alaihim hasiban Allah maɗaukakin sarki ce mun aiko musu da duwatsu hasiban ai bil hijara mun jefe su da duwar watsu illa ala lutu banda iyalan lutu wanda suka yi imani da shi su kan wannan azaba bai shafe su ba najjaynahum bi sahar mun kubutar da su a lokacin asuba Allah subhanahu wata'ala ya ce in lokaci ka fitar da iyalanka a wani yanki na dare saboda wa'annan za mu halakar da su da lokaci ya fitar da su wa'anda ba su imani ba Allah ya halakar da su dama Allah ya gaya mai babu wa'anda za su juyo sai dai matan matarsa wadda ita ba ta imani ba daga ƙarshe kuma sai da azaban ta shahita Allah subhanahu wata'ala yake cewa ni'matan min indina nema ne daga gurinmu mana kubutar da annabi lutu da mutanensa da muka Allah ce wannan nema ne kazalika najzi man shafa kamar haka ne muke saka wanda duk ya gode wa Allah abin nan yau ne ya faru ba yau ba ne to zai ta maimaituwa har tashi alkiyama duk wanda ya bi Allah ya tsare dokoki na Allah Allah zai tsare shi zai ba shi kariya har duniya ta tashi alkawari ne na Allah walaqad anzarahum batshatana ai shi annabi lutu ya yi musu gargadi game da hukuban mu cewa in ba su bi Allah ba akwai azaba na Allah fatamarau sai suka yi musu suka yi jayayya ai fatajadalu bi inzari suka yi jayayya game da wa'azin da yake musu shine fatamaru bin nudur suka yi jayayya suka yi musu game da gargadin da yake musu kinan suka karyata shi shi yasa Allah ke ba mu labari anan wala qad anzarahum batshatana haqiqa shi annabi lutu yayi musu gargadin hukuman mu azaban mu zai iya kama su amma me fatamarau bin nudur suka yi jayayya game da gargadin da yake musu suka kin imani ga wani daga cikin lahin da suka yi wala kadara wa duhu an daifihi sun nemi annabi lutu game da waɗannan baƙi nasa Allah ka kare mu faqamasna a'yunahum sai muka shafi idanuwansu Allah ce fadurku azabi wa nudur da kudandane azaba na wa nudur da kuma gargadina da nake yi ga wa'inda suka biyo baya ko gargadin da nake muku na cewa ku bar kaza kuka ki bari to yanzu ku dandana azaba na hukuban wannan kafircewa na ku walƙar sabbahun bukratan azabun mustaqir haƙiƙa azaba na dindindin ya zo musu lokacin asuba tun da sassafe shine lokacin asuba shine walƙar ja'ahun fi waƙatin saba azabun mustamir ma'ana lokacin da kwana yake kai daɗi ba a son tashi daidai wannan lokaci Allah ya ce azaba mu ya zo wa mutanen lodo wani irin nau'in azaba ne azaban nan mustaƙir mai dogewa ne ma'ana tun daga kwana an shiga azaba ai zaman kabari cikin azaba a tashi kiyama cikin azaba a shiga wata a zauna cikin azaba shi yasa mu kiyaye ma Allah duk wanda ya kuskura yayi rate mutuwa ta zo masa yana kan barna to zai mummunan mutuwa zai yi mummunan zama cikin kabari zai yi mummunan tashi ranar alkiyama zai samu mummunan sakamako shi da ya shiga wani faduku azabi wa nuzur ku ɗanɗani azaba na wanda na saukar da shi a gare ku wa nuzur da kuma gargaɗi na ma'ana gargadin da annabi lutsu ya yi muku na cewa ku nisanci ko ba ku bi ba har abin ya zo ya shafe ku walaƙar yassarnar ƙur'ana lizikir haƙiƙa mun yassari alƙur'ani don tunatarwa ko don karanta shi ko don har da shi fahalmin muddakir shin akwai wanda zai wa'astu mana akwai wanda zai ɗauki ibra ya ɗauki izina game da labarin da ƙur'ani ya zo da shi na halaka da al'ummomin da suka gabata kenan ma'ana umarni ake ba mu mu wa'aztu mu bi umarnin Allah dan kada abin da ya shafe su ya shafe mu ولقد جاء آل فرعون النذر حقيقة iyalan Fir'auna masu gargadi sun zo musu walƙar ja a ala fir'aunan nuzur hakika fir'auna masu gargaɗi sun zo musu to nan malama sai maganganu guda uku game da shin su fir'auna masu musu gargaɗi suwaye wasu malamai suka ce annuzur ana nuhin annabi musa da annabi harun annabi musa da annabi harun na an yi ta'abirin shi ne bil jam'i inda a ƙur'ani irin wannan yana faruwa wani lokaci abu zai zo musanna kuma a yi ta'abirin shi da jam'i kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma qulubukuma kaga sai aka yi amfani da wancan jam'i ne aka istimalin shi da musanna duka wannan yana iya faruwa shi sa malamai suka ce ولقد جاء آل فرعون النذر أي موسى وهارون masu gargadin da suka zo fir'auna da mutanensa shine annabi Musa da Harun ko suka ce a annudur shine wa'annan ayoyi guda tara da Allah ya aiko wa annabi Musa ya aiko wa fir'auna da mutanensa kamar yadda Allah ya ce fa arsalna alaihim tufan wal jarada wal qummal wad dafadi wad dam Allah ya ce ayatun mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin ayat Allah ya ce hakika mun aikowa su wa'annan mutane da ayoyi kamar dufana da fara da ƙiyya da kwaɗi da jini ayoyi ne mabayyana ɗaya bayan ɗaya amma haka suka yi girman kai so kasance wa kanu qauman mujrimin so kasance mutane mujrimai wannan ayoyi duka Allah ya aiko ma Fir'auna da mutanensa wa'annan ayoyi dan su zamo musu abin wa'azi amma ba su wasu ba to sun ma suna iya shiga wannan kamar yadda suka cewa abinda ake nuhi da al-inzar shine dai gargadi irin wannan na jan kunne ya zo musu gani ga wani an halakar da su wani saboda laifin da suka yi amma duk duka bai zama musu wa'azi ba kazzabu bi ayatina kulliha duk ayoyinmu hujjoji wanda muka bayar ma Musa zuwa gare su duk sun karyata gabaki daya fa akhadnahum akhdha azizin sai muka kama su amma fa kamun wanda yake da ƙarfi aziz Allah mai ƙarfi ne babu abin da yake rinjaye shi kamu na gagaro muqtadir wanda yake mai iko ne babu wani abin da yake gagararsa Allah ce irin wannan kamo mun kai musu kaddabu bi ayatina kulliha sun karyata ayoyi mu gabaki daya fa akhadnahum akhadha azizin muka kama su kamo na gagararre kamo na mai karhi muqtadir wanda yake da iko babu abin da yake gagararsa sai ga fir'auna an nutsar da shi a cikin ruwa Allah madaukakin sarki ya bar tarihin shi gashi ana karantawa a kuffarukum khairun shin kafuranku ne ku mutanen makka suka fi zama alkhairi min ula'ikum fiye da wa'incan kafirai da aka ambata am lakum bara'atun fi zubur ko kuma shin ku kuna da barranta daga azaba ne a cikin wasu littattafai da Allah ya sauka yanzu ku kafiran makka da ake ba ku wannan labari ku bi manzonku don mutanen nuhu da suka kafirce ga abin da ya shafe su mutanen hudu da suka kafirce ga abin da ya shafe su mutanen musa da suka kafirce ga abin da ya shafe su shin ku kun fi su alkhairi ne ko ku kuma akwai wani littahi na sama da ya ce ba za a yi muku hukuma ba babu to mina na ya kamata ku kiyaye dan abin da ya shafe su yana iya ya shafe ku am yaquluna nahnu jami'un muntasir Allah ce am bi ma'ana bal a'a su dai kafirai abinda suke cewa su wannan kafirai kafiran makka wai bayan sun ji wannan fa sai su dinka cewa nahnu jami'un ai mu tawaga ne runduna ne muntasir wa'inda za mu ci nasara mana duk wanda ya nufi mu da wani abu na cuta za mu ci nasara a kan shi Allah madaukin zarki ya samu dace ka san wawa dai mahaukaci dai mahaukaci ne su abin da suke gani ai su sun haɗa kansu ba kun ga da an kai ƙungiyar nato ba eh ai kaga an yi ƙungiyar ne kowa ya kawo sojoji an yi fisan ƙungiya mai ƙarfi to su gani suke suna iya yaƙa kowa inda kansu a haɗe yake ga ƙarhin makami ga ƙarhin soja ga ƙarhin kuɗi ga saura to suna ganin wa zai gagare su to su ma kamar haka ne suke gani ai su sun haɗa kansu sun haɗa ƙarhi ko tun karo su ba za su ci nasara ba sun mance adawa har da alfahari suke yi sun ce man ashaddu minna quwwa Allah ya ce haba ai mun yi ku ƙarhi inda mu muka yi ba ba ga wani ina labarin su yake to da suka ce sun haɗa ƙarhi da ƙarhi Allah sai ce da annabi ka gaya musu sayyuhu zamuli jam'u za a tarwatsa wannan taro na kafirai wa yuwalluna dubur kuma sai sun juya baya in an haɗu shine abin da ya faru a ranar badar sai da na umar ya ce ban fahimci ayar ba sai ranar badar idan yi manzo Allah yana cewa sayyuhu zamul jam'a wa yuwalluna dubur sayyuhu zamul jam'a wa yuwalluna dubur sai gashi karhi da karhin da suka hada an tarwatsa su kuma ga maza nan sun juya suna gudu ai yau babu abin da zai kai ma karshe ka san bane ya kai bane a ce soja ya ya da bindiga ya ruga da gudu ganin sojojin da suka gashe shi ai yaki ya kai yaki abin da ya faru a badar kenan masu cewa su maza ne su ke faɗa a ji su sun ka iya sai gashi sun juya baya suna gudu a hannun wa a hannun halittun Allah fa kenan tabi Allah ka wuta Allah ce bali sa'atu maw'idum ai kiyama ne alƙawarin da Allah yi wani mau'idi kenan ma'ana lokacin yi musu azaba kiyama ne shi ne mawa'idun mulladi yi azabu na fihi bali sa'asu mawa'idun ai kiyama ce alkawarin azaban da za a yi musu tana nan zuwa wasa'atu adha kiyama kuma ta fi tsananin girma ga tsauri ga menene ga wanda ya kafircewa Allah shine wasa'atu adha wa ammar kiyama ta fi girma da kuma tsauri ko a ce da daci ko banin azaba fiye da duk wani azaba da za ka samu a duniya dole azaba da ai maka a cikin kabari azaban lahira ya fi shi tsanani innal mujrimina fi dalalin wa su'ur Allah ce lalle mujrimai shine kafirai masu kafircewa Allah da sabonsa fi dalalin suna cikin bata wasu aur kuma suna cikin azaba ko kuma wasu aur kuma suna cikin wannan kangiya shine inan suna cikin taurin kai suna cikin taurin kai inda sun ƙi bin Allah subhanahu wata'ala yawma yushabuna fi nari ala wujuhihim ranar da za a ja su a cikin wuta akan huskokinsu mala'iku su ce da su zuku masa saƙar ku ɗanɗani azaban saƙara shine azaba na wuta saƙar imma an yakuna ismun min asma'in nari aw darkun min darakatin nari ko dai zama wani kodarko ne daga cikin kodarkon wuta ko ya zamanto suna ne daga cikin sunan wuta to Allah ce kuɗanɗani wannan azaba kun san huska ta fi komi jin zafi a jikin mutum to da alkiyama huskar za a azabe sa wuta ana jin su a kada su cikin wuta kaga bani ya kai bani inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar Allah ya ce mu fa kowane irin abu da ka gani a duniya mun halicce shi ne bi kadar da kaddar aibi ta kadirin sabiqin minna da wani kaddara wanda ya gabata a gurin mu mun san faru mun san tsarin abin mun san lokacin da zai faru mun kaddara masa lokaci wa ma amruna al'amarinmu bai zamo ba in muka yi niyyar wani abu ya faru illa wahida sai dai abu guda ne muke faɗa mana kalma guda muke faɗa mu ce kun faya kun kalamhin bil basar kamar kiftawan ido duk wani abu da muke son ya faru kamar ka bude ido ka rufe sai ya faru wa ma amruna al'amarinmu bai kasance ba idan aradnahu in mun ka nufi ya kasance illa wahida bi ma'ana illa an naqula kalimatan wahida sai dai mu faɗi kalma guda rak shine kun to shi kenan kalamhin bil basar kamar kyautawa da ido abin da hankalinka zai iya ɗauka kasan dai kyautawa da ido gon na yi guda nawa yanzu haka ba wana ce da Allah ya so ka zama wani babu wala Allah ya ce ba kai na ba ba kai na ba ka jira kuma Allah ka sa mu gane in ka sa Allah ka huta wallahi tallahi in ka gane tsarin Allah ka huta babu wani abu da tara ma hankali Allah subhanahu wataala yake cewa walaqad ahlakna ashya'akum haqiqa mun halakar da ire-iren ashya'akum ay amsalakum ku kafirai ba ku sani mun halakar da ire-iren ku ba da so gabata fa hal min muddakir shi akwai wanda zai wa'astu ma'ana wanda zai wa'astu to wannan ya zame masa wa'azi cewa inda wa'ancin musu gagara ba kuma ba za ku gagara ba ba kullu shay'in fa'aluhu fi zubur dukkan abin da suka aikata shi yana cikin littafi a rubuce shi yasa malama suka ce wa kullu shay'in fa'aluhu ai fa'alahu al-ibadu duk wani aiki da bayan Allah su duk yadda yake ko karami ne ko babba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fi zubur ai fa huwa maktubun fi kutubil hafaza yana rubuce a cikin littattafan da aka ba mala'iku masu tsaron ka mala'ika da take tsaron ka duk abin da kai tana rubutawa takarda ba ta karewa alƙalami bai karewa shi mala'ika bai sallah bai azumi bai tashi bai tsari bai gajiya bai kwana a'a kasan dai agogo dai bai gajiya da kyaftawa ko wata rana za a ce ya lalace ko wata rana a ce an gwada shi shi ma ya ka a an daga an seta shi duk abin da za ku yi ina na rubutu wa kullu sabirin wa kabirin mustaqab dukkan aikin da kun kai dan karami ne ko kuma babba ne mustaqar ai maktubun a rubuta shi to aikin da za ku yi a rubuta shi kullu sabirin wa kabirin mustaqal dukkan aikin ku dan karami da babba ana rubutawa innal muttaqina lalle masu jin tsoron Allah fi jannatin suna cikin aljanna wa nahar da kuma koramu mana suna cikin koramu masu gudana Allah ɗaya sa adadin koramun da suke cikin gidan aljanna shi yasa da Allah yake sifanta mana aljanna yace mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun kun ga misalin aljannan nan da aka yi wa masu jin tsoron Allah alƙawari fiha anharu min ma'in ghayr asin a cikin aljanna akwai koramu na ruwa wanda ba su canzawa Allah ya gafarta malam nan ruwan duniya kala nawa ka taba sha maluma suka ce in an ka kawo ma ruwa a aljanna a kawo ma bido misali kwadawa nawa za ka iya kare mukaddara kwadawa goma za ka iya kare sha to duk shan da ka yi ruwan da za ka ja na biyun da za ka sha ya yi na farko daɗi kuma daɗin ba iri ɗaya ba in ka jayo na uku daɗin shi daban da na biyu na hudu daɗin shi daban da na uku har ka gama shan ruwan gobe in za ka sha waɗanda za ka sha ba irin na jiya ba ne ko in an jima wanda za ka sha ba duk ruwan da ka sha ba ka sha wani irin shi amma idan kullum kana shan ruwa guda bayan da mutum in yana shan ruwan bido sai ga yana faɗi shi wani yanzu ruwan bido na yake ja aljanna an wuce wannan an wuce wannan ba ka shan ruwa ka maimaita shi an shi sai Allah ce wani harun min ma'in gairu asinin wa an harun min labanin lam ya tarayyar tsamu sannan akwai ƙoramu na nono ai baka san nono ba ne kana nan baka san madara ba wani bai taba wata guda yana shan nono kala-kala shi sai an ba wanga misali baka ma kawo shi akai baka ganewa wala akwai kasashen da in ka tahi zaka ga an kawo ma madara iri-iri an ajiye ma wadda mutum ne yi ta in ka sha kafin kai wata guda sai ga kuma tu ya canza maka Allah ya mu dace to ka je lahira ka gani Allah ka je aljanna Allah kala sai da Allah ce innal muttaqina fi jannati Allah ce wa naha da koranmu nawa ne Allah bai hudi ba a cikin sunnah Muhammad ne Allah dan lissafa muna akwai na ruwa akwai na madara wa naharun min khamrin ladhatin lisharibina wa naharun min asalin musaffa ah su iya aka hudi da Allah an ambaci ƙorama ta mura eh an ambaci ƙorama ta ta solani ta lemun zaƙi an ce ma babu su ne duk wani abu da ka tuna ka ce ma Allah yana son ka zaje ce ga ƙoramar shi can mana alina babu jabet babu tension babu zahi balle ka ce ina tsoron zahi ya taso a duniya ne da ka mutu shi kenan Allah ce fi maƙadar sidiƙin suna gurin zama na gaskiya babu wasa a ciki a ina ne zaman murin zaman yake inda malikin a gurin mai mulki shine alladhi yamliku kulla shay muqtadir kuma mai iko wanda gagarare ne babu abin da ya gagare shi ka san yaro ba inda batanci yake da daɗi irin duk wanda ka yi malaihi sai dai shi ma a kina ko shi Allah ya ya san wannan wurin bai iya rama da akwai mai tare maka an banji misali mutum ne ya zo ya haka bindiga sai ka biyo ƙaramin yaro ya zo ya tare ka yi ma abin da yake so kana kallon shi kana kallon bindiga to rama za ka yi ko cewa za ka yi eh ka bar shi dan Allah ne saboda bai ramuwa ne to su yan aljanna inda gatan ya kai gata babban yana nan a gurin Allah fadar take fadar inda Allah yake nan ne fadar take inda malikin a gurin wanda ya malaki komai can ne fadar take can ne mazaunar masu yin tsoron Allah yake kuma shi Allah muktadir ne mai iko akan komai babu abin da zai abin kuma babu sabon Allah a cikin addinin da ka mutu nan zunubi ya kare Allah ya ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna to mun zo suratul kamar suratul rahman akwai lokaci to lokacin da ake muke da shi mun sani ba ko yana isan mu ba zai mu yi mu karanta muqaddima sai mu tashi ko mu bar shi gobe mu yi muqaddiman gaba ɗaya sai mu haɗe karata to Allah ya samu dace nan za mu tagaita akwai lokaci wai muna son mu haɗe mukaddiman da surar ko mu yi mukaddiman a haɗe ta gaba ɗaya ko yayi nan za mu taƙaita muna muka yi daidai Allah ba mu lada da muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka la amara bana da hamdi ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk